أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم إلى يوم الدين فقد يكون العظيم ‘yan uwa jagorori da wannan masallaci jagorori na wannan unguwa manyan shehunai malamai mukaddamai da Allah ya sa ruwan mu a wannan waje da baki ɗaya ɗan uwa wato ya mu ne gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu gode wa Allah ne musu wannan haduwar tamu wanda alherin da ta ya wuce a sa ta ba ya shi mun aka al'umma juma'a da yake ita ke ta uku a wannan shekara sabuwa ta musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa za mu shigo kuma haɗuwar da muka yi a juma'an nan a la'asarin juma a la'asarin juma'an nan abinda muka haɗu muka fara yi ambatan Allah tun yi istighfari in salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hailala gashi an yi sallah kuma ta magarba wadda wasu daga malamai suke cewa ai ita ce ma salatu musa sallah mafi fice a wannan waje mai albarka mun haɗe girman wannan shi yasa me ya babban abin yi mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ya zo a hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan da za a yi jama'a su taru suna ambatan Allah sai mala'iku sun kewaye su haske ya rike su rahama ta sauka musu Allah ya ambace su a cikin jama'a maɗaukakiya da ke wajen ga alhamdulillahi mun rabauta da wannan duka mala'iku sun yi waye mu rahama ta zake mana Allah ya ambace mu a cikin jama'a maɗaukakiya wanda wannan ba dabaran mu bace ba kokarin mu bane baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa in ba Allah ne ya muku baiwa ba ba inda za ku iya kaiwa walau la qarrul lahi alaikum wa rahmatuhu ma saka minkum min hadin bada ba dan baiwan Allah ba da rahama a ce kana mutum kana rayuwa ta mutum amma Allah ya hore ba ka tsaya wani matsayi da zai zamo Allah ma yana ambatanka a cikin jama'a madaukakiya ai wannan horewa ce kawai ta Allah tabaraka wa ta'ala ya wuce dabara ya wuce kokari shi yasa muna gode wa Allah akan wannan muna gode wa malamanmu muna gode wa shehunanmu akan wannan alhamdulillah yadda aka faɗa shekara sabuwa ta hijira ta kama gare mu yau an samu kama kwana goma sha bakwai da kuma wata ko an samu juma'a ta uku kenan a wannan sabuwar shekara wanda a koyaushe a irin nan babban abin da musulmi yake tunawa shi ne an gina shekarar nan ne a kan hijira me ma'anar hijira aura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban su gini aura daga Makka suka koma madina dan me dan kawai a sai da addini me ya kawo a maka aka tsangwame su da ƙarfin su ya sai da aka mutu su tsayawa kawai da karmar Allah Allah ne da kushin min da yarihin bi gairi hakkin lillah an ya kuru rabbunan lawa wannan ya kawo haske hijira aka komo madina wanda a madina Allah ya ba da dama aka tsaye da addini hakikanin tsayawa komai a madina ya zama yadda Allah ya ce a yi haka ake rayuwa ta sauya daga halin tsangwama halin tsana halin wulaƙanci halin cikin da kuma rayuwa ta ɗaukuwanta baiwa ta Allah tabaraka wa ta'ala fa afanu min nimati ikhwani wanda a koyaushe wannan shi shi ne babban abin da ake nema da gare mu mun zauna mu sayi wata kada musulmi ya taɓa ɗaukar cewa ya tsaye da addini kada ya taɓa ɗauka ya yi biyayya matuƙar ba a sami yan uwantaka da yan uwansa musulmi a rayuwarsa ba shi yasa a yau ba babban abin da yake wajibi a kan mu dawo mu ƙara tsayarwa musamman a yau da muke tana hijira irin yan uwantaka tsakanin mu dawo mu ƙara haɗewa mu dawo mu zamo jiki ɗaya yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa za su ga mummune yadda suke haɗuwa da juna suke son juna kai ka ji jiki ɗaya ne wanda a jiki akwai gabobi da yawa amma gaba ɗaya daga cikin gabobin nan ko ba ta jin daɗi duk sauran jikin ma sai ya zamo ba daɗi shi yasa me ya ba da mu ma haɗa kai cikakken haɗa kai ba haɗa kai da baki ba haɗa kai yadda za mu narke mu zamo gaba ɗaya tafiyar mu ɗaya komai namu daya yadda manzo Allah yake faɗa mu koma kamar jiki ɗaya ne yadda za mu so juna za mu kyauta wa juna kamar muna son kawo nan yadda muke son kawo nan yadda da mai zo a hadisi tabbatacce cewa ba yadda za a yi ɗaya da zama mumuni cikakken mumuni sai fa ya so wa ƴan uwansa musulmi irin abin da yake so da kare wanda musulunci a gaba ɗaya ya yi da kan rana. Alhamdulillah ɗari ko sai suka ƙara ƙarfafa wannan musamman ɗarika tijjani. Ɗarika tijjaniya ta ƙarfafa wannan yan uwantakan nan ba ƙaramin ƙarfafawa. Da hanyar sauƙi da dama akan haka ne cewa wanda yake aka haɗu da shi a hanya ta Allah. Subhanahu wa ta'ala to za a ringa ɗaukansa ya ma fi ɗan wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya yanzu a ƙarabu fi shehi na hawa bai da na min na sadin min abawai dangantaka da take tsakanin mu tun da mun haɗu a hanyar Allah dangantaka ce wanda yake tafi dangantakar da take tsakanin mu da ƴan uwanmu ma da muke ciki ɗaya matuƙar dai ba an haɗu a wannan hanyar shi yasa mu san muhimmancin hanyar nan musan muhimmancin hanyar nan ba za mu tabbata mun san hanyar mun yi ko da ita ba sai fa mun kula da wannan sai mun kula da yankuwantaka da juna sai mun kula da san juna hakikanin yadda ake bukata Allah subhanahu wa ta'ala yi mana baiwa iri daban-daban an mana baiwa an fita mu daga babu muka zama a cikin akwai babu mu ba halitta amma Allah subhanahu wata ala ya halitta ya sanya da mu a cikin wanda za a halitta an yi halitta iri daban-daban da wanda aka sani da wanda ma ba a sani ba sai shi Allah ya sani amma a cikin halitta gaba daya sai zama ba madaukakiya irin jinsin mutane Allah akwai wanda ya sa ya nama a cikin mutane yanzu mutanen kuma aka sa iri daban-daban akwai wanda an yi kiran su ga Allah sun dawo sun tuna alkawarin da suka ɗaukar wa Allah sun yadda da Allah sun ba Allah. Tun farko mutane gaba ɗaya sai Allah ya tsaye da su a gaban ya tambaye su. Kun yadda ni ne mai tafi da komai naku suka amsa kwarai. To amma ɗan adam da yake gwanin mantuwa ne. wasu da yawa sun manta wannan tsayi wanda suka yi a gaban Allah da amsa cewa sun yadda Allah shi ne da tafi da da suka zo duniya sai wani abu ya ɗauke musu hankali wani Allah ko kan mani Adama min zuruhin zuri ya dawo wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bal shahidna sai zamo da aka yi wannan kaɗan ne suka yi wannan alkawari na sai a gaban Allah wasu da yawa an ba da yawa sun dauke musu hankali na rayuwar duniya sun yi wani wani can alhamdulillah mu akwai wasu alima sun sai ya bamu a waɗanda suke tuna wannan tsayi wanda wa ta'ala suke da cewa Allah shi ne mai tafi da kuma zai zama muna ce da wannan kuma su kansu wanda suke rike haka din aka sanya su jama'a jama'a kungiya kungiya akwai jama'ar annabi nuhu wanda ba yawa ne da su ba amma kuma ya zama daga gare su ne ya kalita wa ma amana ma'ahu illa kalita amma kuma waje an na so ya taru rumul baki akwai jama'a annabi idris akwai jama'a ba annabi wani annabi wani annabi musa annabi isa annabi duka su daban daban amma duk jama'un nan na annaba wannan sai ya zama ba kamar jama'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta samu daukaka daukaka jama'a wanda ya samu kamar wanda har ta kai su kansu annabawan wanda suke bayyana su ma buri suka ringa ina ma an ce an sa su a wannan al'umma saman na kalimun lahi lau gane wahi da bin wata kaidin alfi za ka magana mun ba ba muka yi ba ba ne ba muka yi ba amma baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya mu a wannan al'umma al'umma da suke bin dini ya gudu har kuma cikin kundin dinasa a lokacin al'ummar muhammadiyya al'ummar muhammadiyya ita kanta ce ta zamo hawa hawa hawa an yi sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna da manzon Allah wanda duk kokarin ka kai da ka zo daga baya baka isa ka ci gori ba kowa saboda inda addinin nan ma za ka yi sosai ka koma ta kansu da su ne suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna da shi suka karɓa daga gare shi kullu hayyi min an-nabiyyi fa anhum ma lana ghayrahum yajibun sawa ba annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi ta waliyai daban-daban daban-daban aka buɗe kofar wasu kaka inda kofar annabta a yanzu ba wani annabi ba wani manzo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai aka gudu gurin umar wanda ka mutamar guda ya guda ne duk da mabiye ne nuhu wanda ke shiga aka rika wanke daban daban daban kowanne ya zo da irin abin da Allah yake mace shi da shi tun bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da kamar shekara ta yi uku bai ma ƙara sa da uku ba an yi wani babban wani ake mutum wanda ake mutum mutum nan yau don fatin da ya kai shekara dubu da ɗari ɗaya da ishirin har da wani abu amma tun a wannan zamanin wanda bayan ba ake mutum ne sai da aka samu shekaru ɗari takwas wajen shekaru ɗari takwas har da talatin sannan kafin yi gore mu shi wani jami'ar da Allah ta ala amma tun daga wannan shekaru ɗari takwas ɗin da wani abu ake ta ba da labari da bayyana gore mu shi wani jami'ar da Allah ta ala irin matsayin da Allah ya yi mishi. To wata mai wata Allah ta baraka wa ta'ala ba mu zo a can ɗin ba. Da Allah ya da fashe su zo a can ya zamo za a haɗa mu a haɗa mu da wani waliyin a haɗa mu da wani waliyin dube shi za mu samu ɗaukakar da za mu samu amma da Allah ya nufi cewa ɗaukakar da za mu samu ba wanda zai samu kamar ta sai aka kyale mu sai a zamanin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu aka bayyana yanzu wannan ba wata baiwa ba ce Allah ya sake mana wata hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda tun daga sannan ake ta samun wanda ya ce ta bayani akan maulawar shoki ta ne ƙarfi da wata alamu haƙƙin zuwa lokacin da ya bayyana. Ya bayyana Allah ya kaddara muna cikin waɗanda suka shiga cikin alkawarin suka kama hanyarsa wata hanya ce ta tsayawa tsayin daka a ga an bautawa Allah. hanya ce da ta fi kowace hanya kusa ce amma ba wai tana nufin a shirkake ba tana nufin a tsayawa ga hanyar Allah ta bayar ko da ala sai sa wannan ba wani abu ne na mu tsaya mu gode wa Allah a kai mu tsara rukun san tsare-tsarenta mu tabbatar kowane bangare na tsarinta muna rike da shi kada wani abu ya ɗauke mu da wani waje ko muna da'awa muna tarika amma kuma mun ba samu wani tarika tarikan nan tana da tsare-tsare da yawa ta kawo hukunce-hukunce daban-daban wanda kuma dukkaninsu an gina su ne bisa abin da ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da su shi yasa hajja gora tafiya a cikin ta mulausho tijani rabi Allah ta'ala an yake faɗa cewa duk abin da ma kuka ji an ce ni na faɗa to ku auna shi da ma'auni na shari'a in ya yi daidai da shari'a to eh na wani amma in bai daidai da ma'auniyar shari'a ba to ba wani ba na wani shi yasa ana neman wanda ke tafiya a kan wani ne na shari'a to a nemi yan tijaniya amma fa yan tijaniya na hakika wato wanda suka tsaya a kan inda aka tura ba wanda wani abu yake dukkan su da wasu wuraren ba ana samun guda da yawa da masu da'awar kunjaye amma babban abin dubawa a tsaya kan inda aka bayyana cewa nan ne din ainihin tsarin dariƙa a kane komai a tsaya kan tsarin dariƙa na gaskiya yanzu misali kafin mai magarba a nan ainihin fikirin juma wanda fikirin juma a nan malamai yawa sun faɗa cewa daman lokacin da aka faɗa cewa wannan ne sa'a da ake nema a ranar juma'a daman daga bayan da aka ne zuwa magarba wanda tun daga sahabbai akwai wanda ta faɗa haka ya sa alhamdulillahi ka ga muna kan wani abu ne wanda daman tun daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai dai a nan wani abin da za a ƙara gumawa shi ne ya malaman ɗariƙa suke bayanin tsarin cikin noma a yau a wasu wuraren da yawa za ka jirar ana ɗariƙa ana zikirin noma amma ana wani abu wanda ya fita daga tsarin dalila shi ne ake magarba ta yi amma a ce a sannan ne wani sauki na zikirin ya zo a ci gaba da zikirin a kyale magarba sai zuwa wani lokaci kuntu an ya ce gaske samari an bar tsarin dari dalilan nan ta tijariya babban abin da zai yi ma a kansa shi ne kula da sarwani ولو شوف الثاني رضي الله تعالى عنه عود الرسالة تأتي ابنه شوف المولد هو شوفه المحافظة على الصلوات في جماعات أقول هذا صلى كيف شغلتي من يأخذ الفريدة عشان جاي دعيت أخذ الفريدة فتشوى إن أنا ذكر الجمعة مغربا لا يفتالي في مغربا in ba ya da zikirin an yi magarba ba to ba ba zikirin da rika tijaniya ake ba shi yasa tsarin ɗarika yana nan a tsaya a bi shi sau da kafa yan uwa masu girma kada mu tsaya mu ce ai wata jazba ko wani zauki ko abin da ya kamata haka ya ɗebe mu mun fita daga tsarin ko ɗaya jazba in ingantacciya ce ba za ta shata ta fita daga tsarin shari'a ba zauki in ya fi kere ba zai taɓa jaka kan fita daga tsarin shari'a ba duk wanda ya ce wata jazba ta tashi har ya fita daga tsarin shari'a to ya dawo ya sha wani malami babba a ɗariƙa da ya wata kafila wanda take bayanin tsarin tafiya da zuwa ga Allah a ɗariƙar nan baiti na dab da ƙarshe da yake faɗa shi ne wani alalil majzubu illam yasluka Allah ya kun zai da hal muhakkaka wanda yake ganin ya shiga wata jazba ya gane in dai bai dawo ya bi shari'a ba to bai zama jagora da za a yi koyi da shi ba ya koma ya gyara tafiya bai samu matsayin jagora da za a yi koyi da shi ba shi ne Allah ya kun zai da hal muhakkaka ya sa komai na ɗariƙa da tsara kuma ba abin da aka tsara sai akan hujja daga qur'ani ko daga hadisi ko daga maganganun malamai magabata da mai shi da tsawofi gaba daya ya zo ne da a dage a kan shari'a ya duk wanda zai da aka ga wani tasawufi wanda ya bar shari'a to ba tasawufi ne na hakika ba yanda ɗaya daga cikin manyan masanan Allah yake faɗa la taktarir illazi zalat shari'atuhu anhu walau ja'a bil anba'a lillahi wanda duk baya kan gwadaban shari'a ko da a ce yau din nan zai faɗa ma gobe za a tashi da ruwa ko gobe za a tashi da kaza a tashi da haka din to kan ka ce za ka sanya shi a gaba kai koyi da shi wanda yake kan tsarin qur'ani wanda yake kan tsarin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abu koyi da shi ka gane wata karama to duk wani ba abu ce karama matukar bai tsaya akan tsarin qur'ani ba matukar bai tsaya akan tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam الدين لا تكترث بالذي زالت شريعته عنه ولو جاء بالأنباء لله kan ka damu da cewa ya ce za a yi kaza a yi ya ce za a yi kaza da zai samu kaza kowa da zai samu kaza ba duka abin ya wannan ko kadan ba hujja ba ce ta aji wanda za a yi wanda ya fi Qur'ani wanda za a yi wanda ya fi tsarin da Allah sallallahu alaihi wasallam وأن هذا صراعي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله shi yasa in akwai mai kira ko Qur'an to zo ne san in akwai mai kira da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne san sai dai in mun bai hanyar da aka dora ma amma idan muna rikin da yadda aka dora ma a kai to lalle za a same mu muke kan gaba wajen rubuta Qur'ani muke kan gaba a wajen tsayawa gobe na mu mu kuma shi daga Qur'ani wannan mu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manyan shugabanni guda biyu da ɗan su na su da wajen farkon zuwa wurin su Bishar Usman da wurin su Sani Kabuga da za ku yi sallama abin da yake faɗa musu duk abin da za ku yi dubo da Qur'ani za ku yi sallah ku duba shi da sallah za ku yi azumi ku duba da kuma siyamu za ku yi ne za ku yi duk abin da za ku yi ku rinka dubowa daga Qur'ani saboda saboda su ake dan dariƙa gaba ɗaya da biyar ta ta zamo dacewa da Qur'ani ba wani abu aka kawo da ba Qur'ani nan shi ne dariƙa dariƙa nan ita ce Qur'ani sai dai in fahimtar ka ba ta kai ba ta ce dai ba ta ba ta gane ba in ka wajen masu gane kuwa da ta gane kuwa ai za su yi ma bayani dama abin da aka faɗa wala ta ka kuma lai salata da gidi dama da abin da ya karfin ilimin ka to ka kyale ka je wajen waɗanda ya fito sani sai su yi ma bayani wannan kenan yan uwa masu girma shi ya sa mu tsaya musan hakika abin da tarika take kokarin tura ma wanda shi ne zai kama hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ba kan kautawa ba kan kautawa inda a koyaushe shugabanni ke faɗa inda Qur'an ya faɗa wa anna ila rabbikal munta in ga da mutsiyarsa ba ta karewa sai ya kai ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wani matsayi da zaka taka ka ce ka taka matsayi sai ka ga ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala yasa in ba masu imani kokarin tsayawa zai daga kokarin gyara kawo musa zai daga kokarin gyara bukatan wanda gano su bukatan nan su ne babban abin da ake yi su fi damar babban abin da aka gina shi a kai shi ne muhalafatun nafsi fi a hawaii a tsaya saba wa zuciya a cikin san ranka zuciya cike take da san ranka wannan ya sa so da yawa a ko'ina ƙoƙari take ta ga taka da ma'abucin ibada wannan in za ka yi zuciya sai ta sa rai a ciki ta ba ta ma ibada abu da kirki yin za ka zuciya sa kan ran da take a ciki sai ta ga ta ba ta ma sai wanda yake ya tsaya tsayin daka ya yi yaƙi ne wanda wannan shi ya sa a addini ake kiran yaƙi da zuciya al-jihadul akbar yaƙi babba yaƙi da kafiri yaƙi ne amma yaƙi ne karami yaƙi da zuciya shi ne babban yaƙi ka yi nasara in ya kashe ka ka yi shahada amma ita zuciya in kai yaki da ita idan ba ta kashe ta ba ba ta fi karfin ta ba to ta gaba da ta gaba da kai gaba daya in ya zama haka bai ita ta kashe ta to ta gaba da shi yasa ita babbar alƙaya ce a ga lalle an yi rinjaye a kanta irin su abu da ɗan kuma yake faɗa a tayin su a cikin ya sanar ba to kun man tallaha yi na Allah in dai za ka faɗa da zuciya to ka tabbatar ka ta da ita hakan yan wai ka girgiza ta ta kyale ta na bakar zama da ba girgiza ba sai ta sake dawowa sai ma wani ma girgiza ba da ba shi yasa Allah ya yi yaki da zuciya ku labari ku fakaturu an kuma Allah ya yi yaki da zuciya a tabbatar an bukar zuciya wannan shi ne ruku da tasawuri a hakika a kama hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ba a kama hanyar Allah sai an zo da zuciya in ba zo da zuciya ba to ba ba za ka taba barin kama hanyar Allah ba shi yasa ake faɗa cewa ita zuciya ta sa ka ga ka saba mata saba mata ka saba wa shaitan bukali mai nafsa wa shaitana wa asima wa in ma mahara ka nusa fatakini an so yawa zuciya kokari take ta ga na abokinta ya ba ayyukan alheri sai ba in ya sa sai daga ya gyara in ba gyara ta aka yi ba aka kauda ita daga dukkan miyagun manufofin ta kuma ba za a tsira ba yasa Allah ya faɗa wani mutum ma kowaha ba na ma kuduraha wata kowaha kada tsiraha man tsaka wa kan samu wani sa to a koyaushe yan uwa abin da kowanne a cikin ya zuwa jini ya zo shi ne ba ta yi ba ta yi ba ba ta ba ta ba ta kaza ba dan Allah ta tsarkake zuciyar ta ta kaucewa tsare-tsaren zuciya ta kaucewa da fisa irin na zuciya ko kuwa har yau ana fama da ita ne a matsayi na farko amma an ba kai matsayi yawa a yau muna gaggawa mu ce za mu ba kanmu shehutaka kaza da kaza alhali ko makamin matsayin muridanci ba ba kai ba inda sai yin sabar bakari yake faɗa a cikin sanarwar cewa ai ba muridi sai wanda ya zama ba shi da wani abin da yake yi sai abin da Allah yake yi amma matuƙar kana da abin da kake nufi ga kuma abin da Allah yake nufi to ai ko wani shi ba ta zama ba su wal muridu tarikul irada da kurdihi muridu kada arada muridi wanda ba shi da wata irada ba shi da wani nufi na ya kyale kansa kawai kamar mamaci a hannun ne masa wannan ya kyale kansa kawai abin da Allah yake nufi shi ne ma nufi yadda ni din nan bawa ne na Allah ba ni da wani nufi na ba. Ido ne ke faɗa da gurin mai da su ba duka iradatu, iradatu ne ce amma an nan. Kace kai mu ne ne amma kuma kana da daga iradar haba, ai sai ka bar komi sannan ne ka kama ka taka matsayin irada. Shi yasa misali daga sama mu kare ɗaukar kanmu mu kare ruwan kanmu cewa muna da wani matsayi mu dawo mu gyara kanmu duk wani matsayi da ka ba kanka ko ka wani aka baka alhali ba na ka bane kuma akwai ranar babban kuma inda wannan babban abun mu duba ne musamman mu ɗan ɗan ka ce dare ko da mu ce dare rage lafiya yake faɗa cewa yana daga abin da ke kawo mutum ya samu mummunan sha'awa yau kai ka da wani matsayi da kanka alhali ba shi da wannan matsayi ka dangana kanka cewa kana da wani matsayi ai kai shekhi ne kai wane ne kai waye alhali ba ka da komai kana yaudarar bayan Allah har suka ɗauka haka to duk wannan babban illa shi ne ƙarshen ta ma ba za ta fita da addini ba saboda dai da awar abin da ba na ba sai ka zo halin kudin rai a nuna ma kai ba gobe ko ne ya sa duk a yanzu babban abin da ke kan yan wura ya ne da dawo mu bar kan mu inda muke kamar da ya wani wanda ba na mu muna suna kanmu ko mutane suna su kawo rayuwa ba za ta yi ta haka ba ana ta kai kanmu kawai tsari da haka wajibi ne a bukari don hanyar Allah ba a cewa mata fita sai ya zama duk wasu matsayi kamala matsayi irin na tafiya da Allah su makamun tsobanci makamun gidabanci makamun tsiranci makamun tumari duk wannan matsayin sai su zamo duk kamun da ke yadda shi zai musu wani bakari yake faɗa wasu da zai yi wa ramun salat huwa lalzi kulla da makama ce mana ba wanda ya fi sani su ce wanda duk waɗannan matsayin da ake faɗa ya zama wannan amma baka mallaki makamun taurari ba ko ba ma baka sa ka kyautata ba balle ka kai makamun istiqama balle ka kai balle ka kai makamun tumanina balle ka kai makamun shirki ba sai ka kai makamun ilada amma ka rinka kora kanka cewa ai ka kai matsayi kaza ka kai matsayi kaza da za a tambayi dan adam me ka wuce me ka gani a makamun tumanina me kai kokari da shi mai kwakwabiyo da zai ta cika baki ko ya bari ana ta cika baki ana ɗaukaka shi ya sa mu gane rayuwar da ba mun zo da mu ɗaukaka kanmu ko a ɗaukaka ba mun zo ne kawai don mu bauta wa Allah mun je mu kwan abu shi ne bauta wa Allah kuma yi riko da sanin matsayin bayan Allah duk wata halitta da Allah tana da wani yawa فلنبدا مدرك لأن الله فلا سبع خلق الإنسان في أحسن تقويمها ولكرمنا بني آدم بل لنا مسلم يا aka ba shi matsayin kuma ya rike matsayin an ba shi matsayin ya rike matsayin kuma na ya yi riko da imani yana da matsayi wajen Allah shi ya sa mugaji girmama mugaji din nauyin mutum ita yana ganin wani cewa ƙasa yake da mu in akwai wanda yake ƙasa da mutu akwai ranar da za mu rana kuma tana nuna jarrabawa tana yi wasan da dukiya ta ta fice da wani ta ta ka bari kuna a duba wanda yake wani rayuwar da duniya jarrabawa ke rubutawa jarrabawa yake rubutawa kuma akwai ranar da za a nuna wa kowa takardarsa da makin da ya samu domin da tukwata kuna sun yi imani وقالوا ما لهذا الكتاب لا يبالون سجيرة ولا كبيرة إلا أخلاق masu makin jarrabawa na duniya so yawa suka yi kuskure ko wani abin kan da zama ya ce musu ko abin da ya kamata ko suna so amma jarrabawa ta Allah maki ne cikakke يسأل من هذا الكتاب لا يبادر سجلة ولا كبيرة إلا أحسنها يعني أن ولا جربا ولا يعني تسأل من جديد أن جربا ولا سيدي أحسن تسأل من جديد جربا ما تنزل قولي إلا لديه ترجيب الأحسن وإن عليكم لحافظ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ولا جويهم بل ورسلنا لديهم شهود yasa akwai yaushe mu duba a rayuwar nan kamar muna wasin jarabawa da sani don gudun ranar fitowar jarabawa na yi da shi mako ɗan uwa ba wata hanyar mai saukin samu mai saukin samun karbuwa wajen Allah irin kayan an tsaya a taimaka wa bayan Allah an tsaya a taimaka wa bayan Allah ka tabbatar lokacin da kake taimaka wa bayan Allah to yanda ya zo a hadisi ne ingantacce wallahu fi auni al-amri ma dama al-amru fi auni al-amri da ka taimaka wa bayan Allah da ka taimaka wa nan abawan Allah to ka ce Allah kai ba ya taimaka ba kuma alkawarin Allah ai ba ya tare wa da zahi la yusla wa ala wa da zahi la yusla wa bi'a yasa mu da mu ce ba an tsaya tsaye da a kwanan nan sai ji alkali liman kuma yake ba da labarin wani hoɓɓasa da kuka yi a nan musamman a kan ɗalibai na manyan makarantu an san irin abin da an tabbata shi inda wasu a bara sun ya dubu talatin a bara wanda ake ganin harkoki kamar sun wani tafiya amma wasu dubu talatin da talatin da biyar da kyar ta tsaka da kyar da kuma goshi a bana sai gashi wasu an ce dubu ɗari ko dubu sittin da biyar wasu dubu ɗari da tamanin ma wasu abin da ya haura me ake manufa a nan da yawa yara su dawo ba ilimi da yawa yara a maimakon su zo su zama akwai abin da ke gaban su an ba su dama ta su zama abin da yake gaban nasu su da yawa da shan inda shi yaro in ba a yi darbiyarsa a kan zani ba to shaitan zai ja shi ya tafi tarbiyya alhamdulillahi aka je an lissafa da yawa daga ɗaliban da suke nan an yi hoɓɓasa a kan a taimaka musu domin wannan abu ne wanda dole a gudu wannan ta fito da haka da wannan ta taimaka da wannan ta sa zai daga a kan haka kuma ba a gama ba lalle a tabbata an ci gaba da irin wannan kokarin saboda abin da yake damu al'umma da yawa wasu kan wada cikin wasu halaye irin wannan amma a rasa wanda zai taimaka a rasa wanda zai taimaka shi yasa to Allah irin wannan taimakon a kani duk wanda ya irin wannan to ya kai ya so taimakon Allah ne gare shi inda ya zo a hadisi ingantacce wa zamu bi aulil abdi ma dama al'abdu bi aure ake ba abin da yake rubuta al'umma irin a ce ilimi ya rubuta don za mu da masu rubuta ta ɗauko kamar na rubuta ilimi domin yin wannan ana cikin wannan hali a ce an kai kudin makaranta ga wannan matsayi ai ba manufa in ba rubuta ilimi amma idan aka sami irin wannan hoɓasa ɗin da aka yi lalle a goge wa wanda suka taimaka Allah ya saka wa duk wanda ya taimaka da alheri kuma yadda Allah ya yi alkawari wanda alkawarin Allah baya sabawa bayan da za a alkawarin Allah ya saba babu ba mu ce roƙo da Allah Allah ya gaggauta musu ma alkawarin da ya yi Allah ya nema alkawari zai ba wa inda wani inda da zai ka ka alifin sanadin mai mata wutuna dan ya ce gobe zai baka ta yi ta yi shekara dubu wajen da zai baka zai da za ka koyaushe muna da abin to amma zuciyar dan adam ta fi tunanin gaggawa wani kalin samu min ajal mutum koyaushe ba da dama zan samu gobe a ce sai je gani yake sai akwai gobe gobe ne a ce gobe ko da jefin ko gasa ta jefin alheri duk da alwa hadisi da fadaki cewa a ranar lahira a gurbin da a rayuwar ta duniya su ta kan roƙon Allah a kan wasu bukatu amma ba a biya musu bukatu ba a ranar lahira sun sun je lahira a kawo musu matsayi masu girma su kan su ta mamaki sauran mutane masu ringa mamaki ya aka wadda suka samu sai an faɗa wa jama'a cewa roƙona roƙon Allah ne sai a kan bukatu a duniya shi ne Allah ya gaba za a yi kirta musu ce an wanda aka amsa bukatun nasu a duniya su da cewa Allah ne ya sa mu ma ba a jinkirta wanda ba ai da an mana hakan an mana gata amma dan adam baya hanyar irin wannan ya sa hanyar taimakawa shi dukkan lamurin Allah ya gaggauta wa musulmi yayewa daga dukkan abin da suke shi yan uwa a tsaya zai daga wajen roƙon Allah a tsaya a roƙi Allah musamman akan halaye da ake ciki Allah ya gyara su akwai wasu wuraren da yawa da ke kokawa a kan rashin ruwa ko da za akwai wani da muke waya da shi yake cewa a nan arewacin jihar bauchi da yake cewa ko a gaskiya a yanzu ma ko ruwan ya samu to wasu wani bangare na amfanin shi ya riga ya gaba lalace wani ne ke zai barbaro haka kuma abu ne da wasu ɓangarori na yobe da wasu ɓangarori na jihar borno da dama to cikin wannan abin a tsaya ne a roƙi allah ta ba ko ta'ala abin da ke shafi dan uwanka duk ne san da yake da kai ka nuna kamar sun yi shafa kamar a gidanka ne a mai wannan zai sa allah subhanahu wa ta'ala ya san so ta mana abubuwa da yawa ta bai yanzu a cikin tafatattai دعوة المسلمين يأتيه بذهب غير مستجابة يقول الملك ولك مثل مثل ما فعل المسلمين يوحدون وانت مسلمين الدعاء البيت السبع الله يلا عنك وانا الدعاء سنة ملائكة تشتكين قولك شروع عبسا كي ماذا أبا yasa mu sa mu roƙa wa ƴan uwanmu mu sa mu roƙa wa kawunan mu Allah subhanahu wata'ala ya inganta mana damunan nan Allah subhanahu wata'ala ya inganta mana dukkan lamurra Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu a dukkan lamurra Allah subhanahu wata'ala ya kula duk abin tsoro da gare mu alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم الوالد ومن آتى الأنبياء وعلى آله وصحبه المستقيم وعلى آله وصحبه المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to alhamdulillah yan uwa mun gode wa Allah da abubuwan da muka ji Allah ya kara malam lafiya ga yan uwa cikin izinin malam sun rubuto tambayoyi kuma za a karanta malam zai ba mu amsa da izinin Allah na farko yace tambaya yace Allah ya kara wa malam lafiya wai menene matsayin karanta wa mamaci alqur'ani
alhamdulillah ai malamai da yawa sun tafi a kan cewa mamaki yana amfana da karanta masa qur'ani yana cewa da kan gobe ya fada ya tabbata sai wa bi sawahi yu'anu bayt ana taimakawa mamaci da bashi ladan qur'ani illa dai iyaka malamai da yawa musamman kawai shi Usman dan gobe suna ganin cewa to qur'ani da za a karanta a ba da ladan ga mamaci ya zamo shi wanda zai karanta to ya karanta ne jin daɗi dan Allah wasu malaman da yawa suna ganin a to idan sukurta aka idan a karanta da mamacin to ba na dai mamacin ya amfana ba amma ya zamo a kai ne a kan ka daga ba za ka yi ba Qur'ani ba ka bayar da wani mamaci ko ku da kuka ga ba za ku yi ba Qur'ani dan Allah ku bayar da wani mamaci sannan an bi kyakkyawar da jahil abin zai fi amfani saboda abin ya zama shi aka duba ta wanda ya masa amma abin da ake tunani a nan shi ne shi duk sanda za a yi aiki ya zama ya samu islami yanzu an ce a karanta amma wani abu za a baya to wani da yawa da zai karanta ma ba mamacin bane a gabansa wannan abin da zai karba ne don biyan wata bukata ta kaga kenan ba dubo mamacin ba abin da irin nan babban abin su a yi zama san mamacin da duk tsaya masa matsayin da yake ciki shi ne babban ba'isi wato dalilin da ya jawo aka ce ba za a zauna a karanta wannan zai ce na a
tambaya ta biyu ce ah, yana neman fassarar wannan baitin da kuma tsarin bayani a kansa ya ce wa man yuhibbani wa man yarani fi jannati khuldi bila hutani shin wannan baiti na shehu ibrahim niyas ne kuma shehu ibrahim halifa ne daga halifofin annabi to alhamdulillah wannan baitin baiti ne wanda mashuri ne daga wannan mashuri Ibrahim radiyallahu ta'ala wanda ya fara cikin sa na ke tabbas wanda shi yake masoyin shehu waye masoyin shehu na hakika wanda ya ji shi yadda yake faɗa a misalin rubutu cewa ni tsari na kamar kuka yadda kuka sani wanda shi yake shi na wani masoyina ne to ya za a yi tsari ba abin da nake ba wai kawai ne da awon soyayya ta ba domin shi Ibrahim ya kai ba mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba wanda yake cewa ayana ku hallul hasala wa kuma amadan wa ila karawdin jahil jadda balai kai jama'a a ba da wasa a dawo abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ku manzon Allah ba to ba ruwa na da ku ba ruwa na da ku in ka manzon Allah shi ne shehu yake naka shi ne kaso shehu wanda ya manzo Allah kuma to ina za shi wanda ya manzo Allah akwai inda za shi ba aljanna ba bayan Allah ya faɗa a wurin kuntu fi kuna za a fatta mai kuni yobin kuma za ku waye gajin na kuntu a shi yasa wani rukuni wa manyan rani fi jannatin kulli bila mutane kuma ai ya tabbata cewa shehu ran da zai lafa alanin mu halifa ne babba ba ma karamin halifa ba babban halifa ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda akwai fakage da ya taka wanda kafin shi ba a taɓa samun wanda ya taka wannan fagen ba yadda yake faɗa wani babban kullum maliki na kafiratun an da rashi makin ne sassan iya yan tsaro sai ya yi masu yaban annabi da yawa shi kansa shi yana faɗa kursiri ya yi abin da ya bai bar magana ga wani rubuwa da rasa da kursiri ga wani lalmin shi ne wa kamu wa sanu na jini ta kallamu amma yake faɗa matsayin dukkan masu yaban manzon Allah ta taƙaita da daga kai ni matsayin da na kai a yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo a nan ai na huce na huce ta sarki ya yasa yau da yadda Allah ta'ala na halifa ne babba ba daga cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa shi ko ne nasa a tsaya a kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Masha Allah ya saka da kai. Wannan ya yi tambaya guda biyu, ya ce tambaya ta farko menene hukuncin bacci tsakanin sallar la'asar zuwa magariba idan kuma tsakanin sallar magariba zuwa la'asar da kuma tsakanin magariba zuwa isha.
to alhamdulillah a dukkan bacci a wannan wakuta bacci a wannan wakutan ba daidai ba ne malamai sun yi bayani cewa bacci bayan la'asar kafin magarba yana saboda bawa ya rasa arziki na wuri arziki na wuri bacci na bayan magarba kuwa kafin a yi sha ai gashi nan ko an sana an faɗa wa wani kurahun nomu kafla karanya ne a yi bacci kafin a yi isha sai sai bacci ne ga ya yi isha ba ya zo a hadisi cewa man nama fala na mat'aina man nama fala na mat'aina wanda ya bacci ne sallar isha ba to kada Allah ya sa idanunsa su bacci a lahira wanda ya bacci ne sallar isha ba kada Allah ya sa idanunsa su bacci a lahira ya sa ba mu da ake bukata daga dan adam ya gyara tafiyar rayuwar yadda zai kiyaye akwai lokacin da a addini ma ake son a yi bacci kamar da rana kafin a sa kaga wannan lokaci ne da addini ma ya zo da cewa ana son wannan baccin yan kuma a iya samu a rage bacci da daddare a iya tsayawa a yi ibada yadda za a shiga cikin bayan Allah madaukaka hannu kalilan min al-layl ma yahdun wa al-layl yasqum yastayruna wa inna ma yadun bi hadha al-layl alladhi yakunu biha arusu lahu sabab yasdu wa la yakunu kasajati yunuhum an al-mawali yad'una rabbahum khawfan wa tama wa alladhina yajiduna li rabbihim sujadan wa qiyama mutum ya saba bace a sannan ba ya dora wa kansa bace bayan da aka rubo bayan magarba bai isha ba kuskure ne a kokari a an gyara.
Tambaya ta biyu ce, Malam Allah ina da lalura ta yawan mantuwa. wato idan na karanta wani abu a cikin littafi zuwa an jima ko gobe sai na ga na manta ina buƙatar malam a taimaka mu ai wannan abin da za ka yi da malamai suke faɗa ga shaunan mu da yawa sun faɗa ai ka karanta din ka kake da za ka ajiye ka bai ka ba Allah ajiya sanda duka bukata sai ya dawo ma saboda mu da ka ba Allah ajiya ai Allah ya fi kowa kiyaye ajiya da kuma sallahu da ni an tauka ma a karan gobe hada kitabi or ma a zuwa gobe hada kitabi farduhu alayya fi waqti hada fi ilayhi bi rahmatika arhamar rahimin duk sanda za ka yi karatu ka rika karanta wannan addu'a ka hada da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah Allah zai dawo yau ba kai kake za ka iya rike wani shi yasa kake yawan cikin ka amma ka bar wa Allah sai nan sai ya rike ma
wanda yake tambaya ce malam ina tambaya akwai wani bawan Allah da ya zo ya ce kaya a wajena sai wajen biyan kudin sai ya ƙara min akan abin da muka yi ciniki da shi ma'ana ya saka min kudi wato goma akan kudin da ya sayar na sayar mata kuma ban san inda wannan bawan Allah yake ba amma kudin na bayar an yi aikin masallaci da su shin malam hakan yayi ko bai yi ba a mashikar da ka mutu ka mutu fane shi ba da ka bayar an wani abin da yake kamar wakati ka ne shi ai ka taimaka musu ta yi amfani da zai gani ya nindin kama a ce ka mai masa da kudin yawa amfani da zai gani cewa da kudinsa inda kudin suke ana shiga ana ibada duk ibada da aka yi a wajen yana samun kamar a ciki ai kai masa taimako inda dai ba su san inda za su same shi ba
wannan na karshe shi to malam wai tsakanin Abbas bin Firnasin da aljabra waye ya fi sanin kimiyya da misali to shi a bakin birna ba wato wani ne can a wajen ilimi wato nazariyar ba ya fi ƙarfi a wajen tarihi sanin yadda za a yi abin practically wanda a wannan ne har aka ce ya fara abin da ya tashi da ɗan adam ko ah, wa- ya fara farko abin da ya tashi da ɗan adam ya sama wato ya kamar tsarin sama da yadda taurari suke tafiya har wani mai dukan da ke cewa kwan ta su sama'i yanzu bin nasu fahimtu an na rahan daren alara wanda ya kuma fuka kai ya tashi shi dai wannan mai dukan na sai ke zuwa ya cin mu'alar an ka'i bi da ya rani ha idan ma ka sa a zuwa ba mu so ba kasha ne cewa sai ya rinka nuna wajen tashi irin tashi shi yasa ya ba su da na ya fi wajen wato tadbiri yin abu practical amma misali kamar kowalin ne wanda ya taimaka shi ya littafi na farko aljabu wanda kamala har ya ba ilimin sunansa shi kuma wajen abin da yake nazariya theoretically ya fi karfi wanda wannan ya sa ya ba da gudunmowa yau akwai bangarori ga aljabra yau a duk duniya aljabra ake kiran yau shi ne abu da ya kuma shi abuwan ya karanta a fasu ne ga zafi
Allah ya kare lafiya Allah ya saka mara da kai yan uwa an ji na
an yi masa a wasu da abubuwa a faɗi a da shi ke wanda aka ce a kashe wani kudu wani girma ko na falar wanda yake bin bashi aka yi aka yi koma aka yi matsayi wata rana suna jira ce wata rana ne wacce ne ke shiga yana ta gana in ya faɗa musu ga yadda ya da kudin ya ce shi sai ya biya shi dole ya biya shi tunda dai ba izini ya masa ya haka ba ya ga haka ɗin ne ya wannan bai sanar da cewa duk sanda ya dawo in ya nemi haƙƙinsa aka faɗa masa ga yadda aka yi ba amma yake shi hakan bai masa ba to lallai kuma a biya shi Yau, wannan ya zama na wannan shi ne ya tashi da wannan ya koyo
Allah ya saka da kai yan uwa wannan shine malam shine uba a wajen mu na ruhi kuma shine jagora shine alƙiblar kuma shine hujjar mu a wajen Allah muna roƙo Allah ya kara malam lafiya Allah ya tsawaita mana rayuwarsa cikin wannan hidima da yake wa addini Allah ya faranta masa rayuwarsa yan uwa duka da suka zo Allah ya saka kowa da kai mun ji na mun ji irin nasihohi da abubba da malam ya ja hankalin mu akai muna roƙon Allah ya amfani mu da abin da muka ji Allah ya sa ni amfani da waɗannan abubba da malam ya faɗa mana Allah kuma ya saka malam da alkhairi bisa izinin malam akwai waɗanda suke so za su karɓi da riƙa sun aiko tun da ɗazu to muna neman izini wanda duk za su karɓi da riƙa su matso zuwa yin wanda ma yake bukata a yi mata dalili sai ya niyya wanda suke son su karbi da hika su mazo ko Allah ya ce mace mu Allah ya ce mace mu ya ce mace mu
ranar guda da riga ba wani abu ne ya sa wa ita ambatan Allah ambato ne yawa in su bukari da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da la ilaha illallah amma ana yin ne kusa wani tsari tsarin da yake ba wai ya fita daga koyarwa ta Qur'ani ko ta hadisi ba za a yi istighfari dari da safe za a yi istighfari dari da yamma za a yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dari da safe dari da yamma za a yi halala dari da safe za a yi halala dari da yamma wanda wannan kowa zai yi shi kadai sannan akwai haduwa da za a yi a yi karanta istighfari na musamman da latin a yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hamsin a yi la ilaha illallah sai ne sannan a sake yin wani salatin ga annabi na musamman shafi wanda wannan in an yi sau daya a kullum ya wadatar wanda wannan shi ake kira wazifa sannan ana bukata yan uwa yan dalika su haɗu a sa'a madaukakiya sa'a da aka ce in dan adam ya tsaya a gaban Allah Allah yana karɓarsa ya roƙi bukata Allah yana biya masa shine wata bayan da asara na ba a haɗa a ambaci Allah wannan shi ne ɗariƙa illa iyaka akwai sharuɗa na ɗariƙa cewa ɗariƙar tijjaniya ba ta karɓar a ce a haɗa ta da wuta haka nan ba ta karɓar a ce a fara a bari wanda duk zai ɗariƙar tijjaniya sai wa Allah alƙawari cewa har abada zai haka nan ɗariƙar tijjaniya ka ta yadda kana yin ta ka je wajen wani neman ko ya ba ka ba wato ka ji wata wani waje ko waye wanda ba ɗari karen ka ba dan neman madanci a da tsaya ga shehin ka ya wadatar da kai wannan ke zan zana da yake tijariya suna bukatar duk mai yake kula da sallah ya yi ta a yi ta cikin jama'a ya yi tare da jama'a wanda suke ta kirki ya kula da kun iyaye mace ce su kula da kun miji a ɗari ka tijariya duk mutum da bai kuma haifarsa bai kuma haifarsa to ba wani amfani ga yanzu da yi ومن لم يرى كفر ومن لم يبرر والديه وزوجها فليس بسالم في هذا الطريق ولا بقى ما يبقى ko masu da ba ta kuma jin da ko ba bai da ne ba sai zan ka dinga nan ba sun sun yi ba su ko ne ba su dawo su gyara to wannan dai shi ne dalilin tijaniya ba tun ke nan sharuɗan ba amma dai wannan su ne mummun sharuɗa in sakon karɓa na ba ku gani da kuma duk wanda ya ji ma ya karɓi wannan sharuɗan na da kalamar da jariya haka da duka mai bukatar tafsiri a wannan dariƙar ne wasu da jiri da abin da ke tare da shi na daga wani tsaye ko a tsirrai na dariƙa sun jari Allah ya nuna jagora Allah ya nuna cikin dariƙar Allah ya nuna da masu amatan Allah a koyaushe Allah ya nuna jagora abin da ke maka.
Iya, iya, na.
آمين آمين آمين
Alhamdulillah.
آمين آمين Allah ya saka da kai. Alhamdulillah. Kuma ka hannu a gaisa. Ka hannu. Ya sunan ka. Na? Bilyamu Ibrahim to Allah ya albarka ki ai. Sulaiba. Abubakar Lawan Allah ya albarka. Masha. Saiwa. Na zo mutu. Ya sunan ka. Aliyu Ahmad. Allah ya albarka. Allah ya albarka. Alhamdulillah. Allah ya albarka. Za mu nemi izinin malam babban limamin mu na Bacirawa Sheikh Malam Tukur da ya cika wannan mazauni da addu'a insha Allah. Na ji wa bismillah. wani ala barka da zuwa
wannan Allah ya saka da sauka Allah ya fara lafiya Allah ya ja kuma albarka muna godiya da wannan ni'ima da wannan falala da Allah ya sa ya sa mu a cikin da wannan gaba da mu Allah ya saka da wannan ni'ima da wannan falala da Allah ya sa mu a cikin da wannan gaba da mu
أشهد أن محمدا